الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالك جوا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته وصفوته من خليقته وتباين shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ɗaya ɓarin kalmar shahada ɗin shine shaidawa da manzanci da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne cewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida cewa lalle muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna muhammad ibn abdullah ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي الهاشمي باوان الله ني sannan kuma manzon Allah ne waɗannan sifofi guda biyu su ne sifofin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi so a sifanta sa da su musamman al'ubudiyya kasancewarsa bawa ga Allah subhanahu wataala shi ba Allah bane ba kuma ɗayan uku ba ne kamar yadda nasara suke faɗa game da annabi isa alaihissalam ba kuma ɗan allah ba ne shi bawan allah ne sai ce kul in kana bin rahmani wa ana awwalul abidi fa ana awwalul abidi ka ce in dai har in ma dai ko da allah yana da ɗa to ni dai farkon ɗaya daga cikin masu bauta ne ga allah wato da a ce ma Allah yana da ɗan to ba ni ba ne ni masu bauta wa ɗan ne ma tunda shi ma zama Allah saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama bawa ne ga Allah subhanahu wataala in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli in kuna shakkar abinda muka saukar wa bawan mu shine alqur'ani sai Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan bawansa a yayin da yake magana akan mafi girman littafin da ya saukar a bayan ƙasa shi da alƙur'ani don ya nuna cewa duka sifofin da Allah ya annabi ya siffanta da su da za a siffanta sa da su a kwarzanta shi a girmama shi ba kamar a ce da shi bawan Allah shi yasa a wannan makami Allah ya zaɓi ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam sunan bawansa yana magana alƙur'ani ya siffanta sa da sunan bawansa alhamdulillahi alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Allah ya ce yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya saukar wa bawansa littafi tabarakallazi tabarakallazi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira albarkatun Allah wanda ya saukar da alqur'ani ga bawansa sun yawaita sai ya kirawo shi bawansa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa a makamin isra'i wanda babban mukami ne da ba taba samun dan adam da ya sami irin sa ba mu'jiza ce da babu wanda ya taba samun irin ta tun kafuwar duniya kuma ba wanda zai taba samun kafanta amma sai Allah ya sifanta annabi da bawansa dan kada jin wannan ta sa wasu su zaci cewa ya wuce da'irar ubudiyya ci asra bi abdihi yayi tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma da ke makka zuwa masallaci na nesa da ke kudus shine baitul maqdis sannan a makamin da'awa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada lokacin da aljanu suka yi cincirin do akan annabi sallallahu alaihi wasallam suna sauraron ma'azinsa karatunsa to a lokacin da yake karatun alkur'ani da awace yake zuwa ga Allah subhanahu wataala a wannan lokacin aljanu suka yi cincirindo a kansa kamar sa faɗo kansa saboda wato cinkoso na su ji saƙon Allah subhanahu wataala daga bakinsa a wannan makamin sai Allah ya kira shi bawansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin sahih bukhari hadithan Umar dan Khattab فلا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله kada ku kuzuzuta ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nasara suke suka kuzuzuta isa dan maryam har suka kai shi a matakin Allah ni kawai bawan Allah ne innama ana abdullahi ni kawai bawan Allah ne faƙulu wato in za ku yabe ni sai ku ce abdullahi wa rasulu shi ya sami muke faɗa a tahiya shahadu anna muhammadan abduhu wa rasulu a duk sallolinmu idan muka zauna tahiya kalmar da muke yaban annabi da ita da tafi kowace Allah ya zaba mana asal a ibadar da tafi kowace cikin ibadu na aiki ita ce sallah ita ce wannan kalma abduhu wa rasulu abduhu wa rasulu shi yasa lokacin da Allah ya aiko annabi ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya bashi zabi me yake so ya zama ya zama annabi basarake ko kuma ya zama bawa manzo sai ya ce bal abdar rasula bawa manzo saboda shi ba sarake kamar annabi suleiman salam annabin allah ne kuma allah ya bashi sarauta to ya bashi iko ya bashi dama ya yi tasarrufi wajen bayarwa ko hanawa da wannan sarautar da Allah ya bashi haza a fa'una hamnun au amsik bi ghairi hisab Allah ce ga kyautan mu nan mun baka kai kyauta ga wanda kaga dama ko ka riki ba tare da bincike ba saboda Allah ya sakar masa komai yana iya kiran wani ya bashi yana iya kuma hana wani ko ba za a bincike shi ba me yasa ya ba wancan me yasa bai ba wannan ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai zama yana tasarrufi ne da umarnin Allah kawai saboda haka yake cewa inna ma ana alqasim wallahu almuti ni rabab ake bani in yi kawai amma mai bayarwar Allah ne saboda ka duk wanda na dauka na bashi to umarnin Allah kawai ne saboda haka shi ya tasarrafu bi makafi makamil ubudiyya wanda shine mafi kololuwar makami ka jira mai Allah zai ci kai sannan kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fintinkau anan akan dukkan wani annabin da Allah ya bashi sarautar duniya kamar annabi Sulaiman saboda baya bayarwa sai an ce bayar in ya ba wani to Allah ne ya ce ba shi in ya hana wani sai Allah ne Allah ne ya sa shi ya hana shi to wannan shine cikar wato ubudiyya ga Allah subhanahu wataala motsu tashi fadi tashin sa gaba daya yana yin su ne da umarni daga Allah subhanahu wataala sauraka ya cika bawan Allah fiye da kowane irin matsayi da bawa zai kai sauraka matsayi ne ka zanto bawa ga Allah kuma ubudiyar ka ga Allah ta zama ta cika babban matsayi ne to shi yasa muke yabansa da wannan muke jin kuma ƙololuwar yabo kenan duk wani surutu da zaka yi duk wani sarke-sarken kalmomi da zaka yi ba za ka yabe shi ba da kamar wannan fadar abdullahi wa rasulu cewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma nan muka sha bamban da nasara da waɗanda suke bin tafarki irin nasu wajen su ɗaukaka matsayin wasu su kai su matsayin da Allah bai kai su ba su kai su matsayin uluhiyya kamar yadda suka yi wa annabi isa alaihissalam suka yi wa maryam mahaifiyarsa wanda har ta kai Allah sai ya tsayar da shi ya tambaye shi an ta kulta linnasi ta khizuni wa umriya ila haidin kai ne ka ce wa mutane Allah ya san ba shi ba ne kai ne ka ce wa mutane ku riƙe ni ni da mahaifiyata alloli ba Allah ba Allah subhana ma ya kunu li ana kula ba laysa li bihaq إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت العلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم saka wannan shine abin da annabi Isa ya gaya musu su bauta wa Allah shi kadai shine ubangijinsa shine ubangijinsu to saboda mu musulmi an hana mu mai ɗabi'a irin ta yahudu ba ɗabi'a irin ta nasara kamar yadda aka hana mu mai ɗabi'a irin ta yahudu waɗanda ba sa ganin girman annabawan Allah wanda annabawan Allah suka ta shan wahala a hannunsu amma kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum wastakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun Allah ce koyaushe wani manzo ya zo muku da abinda bai muku daɗi ba ranku baya so sai ku kashe wasu wasu ku karyata su wasu ku kashe su annabi musa alaihissalam haka ya shaita shan wahala lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilayhi dan me kuke cutar da ni Allah ya ce ayyuhalladhina amanu la takunu kallazina adaw musa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Allah ce mumine kan ku zama kamar waɗannan da suka cutar da annabi Musa haka yahudu suka rika cutar da annabawan Allah suka rika ba su miyagun sifofi to kan ku zama kamar su ku rika jafa'i ga annabawan Allah kan ku zama kamar nasara ku rika ɗaukaka annabawan Allah zuwa matsayin alloli annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta fada akan wannan ba sai dan kasancewarsa annabin annabin Allah ne manzon Allah ne na ƙarshe har duniya ta tashi saboda haka kasancewar a cikin al'ummarsa za a samu waɗanda za su faddare su yi irin wannan shi yasa yi ta gargadi amma a yau sifanta annabi da sifofin Allah shi ake ɗauka a matsayin yaban annabi in ka ce ba kyau a ce ba ka san annabi a ce kai makiyin annabi ne wani ma ya ce ka zagi annabi wani ya ɗau sifar Allah ya dangana wa annabi sallallahu ka ce a'a sifar Allah ce annabi ba a jingina masa sifar Allah annabi bawan Allah ne manzan Allah ne da zarar ka faɗa ka ce ka zagi annabi yanzu wannan da aka ce a sakwato wannan bawan Allah ya ce ba a cewa dan Allah dan annabi aka cewa ya zagi annabi ya zai ce ba a cewa dan annabi saboda ka ya zagi annabi shi gina aka tara wawaye suka kashe shi ba gaira ba dalili muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa su kuma waɗanda suke su suka yi sanadiyar wannan abin ga su ga Allah Allah ba zai kyale jinin sai tafi a banza ba za su ga mummunan sakamako tun daga duniya idan ba a hukunta su a duniya ba a mutane abin nan shari'a ba ta hukunta su ba to Allah ba zalimin kowa bane ko baya bace to yau an an waye gari ana yaban annabi da abin da annabin ya yaka da shi kuma ake wai yaba wa annabi da shi sannan ce wa khiratu min bariyati shine zababbe cikin halittar Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala ya zaba ya bashi manzanci na ƙarshe ya bashi shugabancin halittu duka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin wasilat ibn al-asqa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi laraba ƙuraisha daga cikin larabawa sannan ya zaɓi bani hashim daga cikin ƙuraishawa sannan ni kuma ya zaɓo ni daga banu hashim sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓin Allah ne zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓe to Allah ya masa wannan zaɓin kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah ya dubi zukatan bayansa duka ya ga ba zuciyar da ta fita kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsarki sai ya zabe shi ya bashi annabci ya sake duban zukatan halittunsa duka ya ga babu wanda suka kai zukatan sahabbansa tsarki yasa suka zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abarrun nasi quluban to haka annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓin Allah ne wa safwatuhu min khaliqati shine tataccen zabi a cikin halittun Allah sai da aka tatu aka taci daga cikin larabawa da quraishawa har banu hashim a kinana banu hashim sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabi kinana daga cikin quraishawa ya zabi kuma banu hashim daga cikin wannan gida sannan wa aminuhu ala wahyi shine amintaccen Allah da Allah ya amince masa akan wahayinsa shine alqur'ani shi Allah ya amince wa ya saukarwa da alqur'ani shi yasa wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rabon ganima wani ya tashi saboda tsaurin ido da rashin kunya ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan rabon ba a yi shi dan Allah ba ba a yi adalci ba don haka annabi ya yi adalci annabi yake cewa ba za ku amince min ba bayan Allah da ke sama ya amince min Allah ya amince ya yarda da ni ya zabe ni ya bani sako in isar masa kana ba da saƙo zuwa ga wanda baka amince masa ba wanda za ka ba shi saƙo sai ka yarda da shi ka ɗauki wani abu mai tsada ka ce kaimawa ne sai ka amince masa Allah ya amince min ya bani saƙo ko kuma daga nan ku ce ba ku amince min ba wani ya rika jin zan zalunce shi wasafiruhu bainahu wa bain ibadihi kuma Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine jakada dan aiki tsakanin Allah da bayansa wanda ita ce wasiɗar da take tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bayansa wato sune manzannin Allah wasiɗar kuma ita ce ta tabligh ta isar da sakon Allah ba wasiɗa ta abauta musu ba saboda a samu yardar Allah ba abauta wa annabawa ba abauta ma wasu waliyan Allah salihai don a samu yardar Allah Allah bai sanya wannan wasiɗar ba Allah bai sanya wannan wasiɗar ba ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون saboda haka haka annabawan Allah suke duka ba wani annabin Allah da Allah ya bashi hukunci ya bashi littafi ya bashi annabci ya zo ya ce a bauta masa ba Allah ba sai dai ya ce ku zama bayan Allah amma ba dai ya ce ku bauta wa Allah ku bauta masa ba Allah ba walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'lamuna kitab ku zama na Allah saboda koyar da littafi da kuke yi da kuma koyo kuma da kuke yi ba zai umarce ku ba ku riki annabawa da mala'iku iyayen gici Allah ce ayamurkum bil kufri ba'da idh antum muslimun yanzu sai ya umarce ku da kafirci bayan kun kasance musulmi bayan kun zanto musulmi sauraka babu wani annabin Allah da ya taba cewa bauta masa ko ya yarda wani ya bauta masa in ma wani ya yi to wannan shi ya yi gaban kansa kuma shi abin zai cuta amma ba zai cuci wannan annabin na Allah don haka wasu annabawa tsakaninsu da ubangiji shi ne isar da saƙo suna allazina yuballighuna رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سوني ما سو إسد ساقوان الله ساقوان نن الله saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kudubar sa ta karshe yake gaya mutanansa ala hal ballagt Allahumma fashhad na isar to Allah ka shaida sauraka abin da yake tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallama shine sakon da ya dauko daga Allah ya kawo mana mu karbi wannan sakon mu yi masa biyayya wa in tuti'u tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin in kuka yi masa biyayya kuka karbi sakon da yazo da shi ku shirya babu wani abin da yake kan annabin Allah sai isar da sako mabayyani isarwa mabayyaniya amma ba wasiɗa ne tsakaninmu da Allah mu bauta masa ba kamar yadda larabawa suke bauta wa gumakansu suna cewa za su kusantar da su ga Allah subhanahu wataala ana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa to mu ba haka bane sai ce wa safiruhu bainahu wa bain ibadihi a'rafu al-khalqi bihi wa aqwamuhum bi khashyatihi yafi kowa sanin sanin Allah ya fi halittu gaba ɗaya sanin Allah kuma ya fi tsayawa da tsoron Allah subhanahu wata'ala ce inna atqakum billahi wa alamukum bihi ana inna atqakum wa alamukum billahi ana nabi ki ce inna atqakum wa alamukum billahi ana lalle mafi tsoron mafi takawa cikinku mafi sanin Allah daga cikinku shine ni ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam taqawa ba wanda ya kai shi tsoron Allah arwayar wannan lafazin Imam al-Bukhari ne arwayar Imam Ahmad annabi sarki ce wallahi na rantsi da Allah inni la a'lamukum billah wallahi na rantsi da Allah na fi ku sanin Allah wa atqakum lahu qalban zuciyata ta fita ku taqawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah shi yasa ya kowa tsoron Allah na ba yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ce kawai malamai masana Allah ne suke tsoron Allah iya yadda ba zuciyar bawa ta cika da sanin Allah to gwargwadon yadda za ta cika da tsoronsa rashin sanin wane ne Allah shi yasa mutane suke yi masa gatsali suke yin abin da suka ga dama amma inda za su rika halarto da girman Allah a zuciyarsu to wasu wani abin ba za su yi shi ba shi yasa mutum ba zai zanto mai saba wa Allah ba sai sanin Allah ya bice daga zuciyarsa sai sanin Allah ya bice daga zuciyarsa ce ya maluna su abi jahala yayin da sanin Allah ya bice ya bice daga zuciyar bawa to lokacin kuma komai zai yi amma inda zai halarto da girman Allah a ransa ya halarto da girman ukubarsa to da wannan zai masa linzami ya dakata ba zai yi abin da yake yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa wannan wa ansahuhum li ummati shi yafi kowa nasiha ga al'ummarsa nasiha shine gaya wa mutane abin da ya dace a gaya musu domin su rabauta su kubuta daga abinki a gaya wa mutane abin da ya dace a gaya musu domin su samu babban rabo su kuma kubuta daga abinki wannan ita ce nasiha ka gaya ka tace magana ga wanda kake so domin ta amfane shi to babu wanda yake yin wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan wani abin da zai jawo mana yardar Allah ya kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kusanta mu zuwa ga aljanna sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan abu babba da karami babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wa al'ummarsa wanda zai zamanto mata alkhairi ne babu shi saboda shi fi kowa nasiha ga al'ummarsa hakanan dukkan wani abin da zai nesanta su daga Allah ya kusanta su zuwa ga wutar jahannama sai da annabi ya gargade su game da wannan abu zar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wani tsuntsu da yake yawo a sama ba sai da ya ba wani ilimi a kansa hatta tsuntsayen da ke sama hatta tsuntsayen da ke sama sai da annabi ya ba su wani ilimi da ya ta'allaka da su kamar inda yake cewa لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara da shi da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye su fita da safe daga shekarsu daga gidajensu cikinsu hayau yamma ta yi kuma sun dawo cikinsu ciki za su fita babu komai a cikinsu su fita neman abinci kuma su dawo sun ci sun koshi to da za ku dogara ga Allah haka Allah zai muku za ku fita babu kuma ku dawo akwai ku dawo a ciki to kaga wannan ishara ce zuwa ga darasin da yake tattare da tsuntsaye da a ce dan adam zai yi la'akari da wannan ya dogara ga Allah subhanahu wataala cewa shine mai bayarwa to da ba zai tabe ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi komai ya ishe shi riga da wando da hula da takalmi da agogo to annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa nasiha ina cewa ma baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yub'idu 'anil nar ko min an-nar illa wa qad amartukum bi annabi ce bambar wani abu ba da zai kusanta ku zuwa ga aljanna ya nesanta ku daga wuta sai da nayi umarni da shi kamar da yazo cikin al-mu'jam at-tabarani hadisin Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu النبي صلى الله عليه وسلم كتب ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه باب وانا أبو da Allah ya umarni da shi sai da na umarni sai da na umarce ku da shi babu wani abu da Allah ya hana sai da na hana ku sauraka babu wani abu alkhairi na alkhairin duniya da lahira da annabi bai dora hannun al'ummarsa akai ba akan sa ba to kaga a ce daga baya kuma wani ya sadado ya silalo ya zo ce ga wani abu da zai zo da shi annabi bai san shi ba sahabbai ba su san shi ba annabi bai karantar da shi ba ya ce a riƙe za a samu lada za a samu kusanci ga Allah za a samu ɗaukaka kuma a ce har ya fi na annabin ma kuma don rashin hankali mutum ya yadda in dai mutum yana cikin hankalinsa da hayyacinsa a gaya masa wannan maganar kuma ya san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya san girmansa ya san yadda yake san al'ummarsa a ce ya ɓoye wani abu sai wani ne can daga baya zai fito daga ƙauyensu sai ce da ku ga wani abu mun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a garinmu ya ba ni don haka kurka yi in kuka yi ma ya fi ma wanda annabin ya koya muku kawai ya shaci wani lada ya gididdiba ya zuba muku shi kenan sai ya kama ita yi a bar na annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma maganganun da yake faɗa shi yake gaya wa sabansa yake gaya duniya ban bar wani abu da zai kusanta ku da aljanna ba sai da nasu da karatar ban bar wani abu da zai nesanta ku da mutum sai da na koya ku haka ya tsaya gaban sahabbansa a cikin dandazan jama'a yana hudu ba yana cewa ala hal ballat shin na isar na isar ya ce Allah ka yi shaida Allah ya yi rasul ballit ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Allah ya kira shi ya ce ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka ka isar in kuma baka isar ba to baka isar da sakon Allah ba anan kuma yake ga mutane na isar kuma yake cewa Allah ya zama shaida saboda babu abin da annabi ya bari shi yasa kaga masoya annabi sallallahu alaihi wa sallama suke yakar bid'a domin bid'a abinda take rusawa kenan wanda maganganun da nake faɗa duk wata bid'a abinda take rusa kenan yana cewa akwai wani abu shi ma hasan ne ko hasana ce kyakkyawa ne shi kenan dan annabi bai ce ayi ba sai aki kaga ana cewa kenan ya bar wani abu mai muhimmanci sai yanzu ake kokarin ko dora mutane akai ina mamakin mutumin da za a ce da shi ga bid'a amma hasana ce ya rika yi ya yadda cewa zai karbi bid'a hasana amma fa ya bar sunna hasana ga tun da yawa sai ka ce a bari in gama da sunna hasana in na gama karab kaf to sai ka zo min da bid'a hasana amma baka gama da sunna ba ka tafi ana baka wata bid'a sunna nawa ce ga ta nan baka iya yi annabi ma cewa man sanna fil islam sunnatan hasana ce bai ce bid'atan hasana ba sunna ita ce ake samun hasana dan saboda ita bid'a istidraki ne kamar kana cewa ga wani abu an manta shi wannan mafi karancin abin da za a yi maka fassara kenan ka ce ko an manta ko an bar shi amma in an munana maka zato za a ɗauka kana da awar annabi ya yi ha'inci kai yanzu ka ban kaɗo abin ashe akwai wata garaɓasa da ya ɓoye sai yanzu ne kuka gano ta sauraka annabi sallallahu alaihi wasallama an sahu an sahuhum li ummati yafi kowa nasiha ga al'ummarsa wa asbaruhum ali hukmihi kuma yafi kowa hakuri ga hukuncin Allah hukunci na shari'a da hukunci na kaddara الحكم الشرعي والحكم الكوني القدري duk wani hukunci da Allah ya bashi yana rungumar wannan hukuncin ba magana cewa wannan ya mun dadi in yi wannan bai mun dadi ba in bashi hakanan hukunci na kaddara wani abu da Allah ya hukunta masa yana rungumar kaddarar Allah ya ga ƙiyayya daga mutanensa na kurkusa da shi sun tsangwame shi sun gaya masa maganganu iri-iri sun jefe shi da kalmomi iri-iri sun kira shi da sunaye marasa kyau daban-daban sun rika ziga wawayensu a kansa sun rika ɓata sunansa a cikin baƙi da mutane da suke zuwa garinsu su kai labarinsa mara kyau ƙarshe ma sun azazzale shi da sahabbansa har sai da ya bar musu garin sannan ne wo hijira a nan ma ba su kyale shi ba suka riƙa yi wato gangami a kan su zo su gama da shi su hallaka shi su hallaka sahabbansa da almajiransa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga ganin irin waɗannan abubuwa duk wannan hukuncin Allah ne Allah kuma yana da hikimomi a cikin hukuncinsa shi yasa ce fasbir li hukmi rabbika Allah ce wa annabinsa kai hakuri da hukuncin da Allah ya maka wala takun ka sahibul hut kakka zama kamar annabi Yunus sauraka annabi yafi kowa hakuri da hukunce hukuncen Allah na shari'a da kuma hukunce hukuncen sa na kaddara wannan littafi da zamu shiga cikin karatun sa yanzu muna shimfida ne to duk magana yake akan hakuri da falala hakuri da amfanin hakuri da menene hakuri da ya ake hakuri saboda da wannan ne ake samun dukkan wani matsayi bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din shugabanci a addini ba a samun shi ta hanyar hakuri da yaqini to saboda haka annabi shi yafi kowa samun wannan kasan annabi yana cewa babu wata kyauta da Allah yake wa bawa kamar ya bashi hakuri ya zanto mai hakuri to annabi yafi kowa wannan wa ashkaruhum li ni'amih yafi kowa godiyar Allah kan ni'imominsa duk ni'imomin da Allah ya masa yana tsayawa da godewa Allah akan su godiya mara da iyaka saboda godewa Allah ba ta da ƙarshe saboda ita kanta damar da Allah ya baka kai masa godiya ni'imar ce saboda ka yayin da ka samu dama ka gode wa Allah to wata ni'imar ce ka samu ita ma tana buƙatar godiya to in kai ta biyu ita ma wannan ni'ima ce ita ma ka sake mata godiya akwai ranar da ni'imar za ta kare ko godiyar za ta dakata babu to annabi shi yafi kowa wannan yana gode wa Allah da bakinsa yana gode wa Allah da aikinsa yana tsayawa cikin dare kiyamun laili ta kiyamun laili har na Aisha tana tana tausaya masa saboda ganin yadda kafarsa take tsatsagewa saboda tsayuwa take cewa ba za ka sassauta wa kanka ba Allah ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar yake cewa ya Aisha afala akunu abdan shakuran ba zan zama bawa mai godiya ba ba zan zama bawa mai godiya ba sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam mai godiya ne ga Allah godiyar da babu babu kamarta wa aqrabuhum ilayhi wasila ya fi su kusanci da wata wasila ta martabar wasila zuwa gare shi babu wanda ya kai shi kusanci ga Allah subhanahu wataala da taka wannan martaba ta wasila annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kun ji kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ya faɗa sannan ku yi min salati sannan ku roƙa min wasila thumma sallallahu alaihi alwasila fa innaha manzilatun في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون هو أنا هو قروق من وسيلة وسيلة وتدرجاتي ونمطين الجنة باوى متن تك زي cancanci wannan kuma ina fata in zamani ne shi haka annabi shike da darajar wasila wanda babu wani wanda ya kaka wannan matsayin wa alahum indahu manzila ba wanda yafi ya kai shi matsayi gurin Allah wa azamuhum indahu jahan ba wanda darajarsa ta kai darajar Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya zanto wa awsa'uhum indahu shafa'a yafi kowa yalwar ceto ranar gobe kiyama ceto duka na Allah ne قل لله الشفاعة جميعا كشي دك تشيتون الله ني أما الله سبحانه وتعالى يتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه الشفاعة الله ينا بيواغا النبي صلى الله عليه وسلم يباشي wannan damar yayi ceto amma ceto na Allah ne ba mai in ceto sai wanda Allah ya yarda ya ceto man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne ya isa ya ceto a wajensa sai da izininsa sauraka ceto na Allah ne shi kadai yake da shi kuma shi yake ba da izini ga wanda zai yi ceto sannan ba kowa yake ba wa izini ba sai wanda Allah ya yarda da shi sannan ba kowa ake ceta ba sai wanda Allah ya yarda shi wala yashfa'u da illa liman irtada wa min khashyati mushfiqun ba za su cetu wani ba sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi wa kam min malakin fis samawati la tawni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda mala'ika nawa ne a sama ji Allah mala'ika nawa ne a sama wanda cetonsu ba zai amfanar da komai ba sai ga wanda Allah ya yi masa izini ya yarda da shi saboda haka shafa'a ta Allah ce yana ba da ita ga wanda ya ga dama tafaddulan minhu baiwa daga wajensa wannan shi ya sha bamban da ceto irin namu a tsakaninmu wane ya mawa ne shafa'a to ya nema mawa ne alfarma za ka samu wani lokaci wanda zai nemi alfarmar ya fi wanda za a nemi alfarma a gurinsa haka ne yanzu kai kana da waɗannan abinka wani yana so kaɗan taimaka masa da shi sai ya biyo ta kan gwamna ko ya biyo ta kan mai martaba sarki ya kira ka ya ce ka yi masa a nan shafa'a ya masa ko ba shafa'a ba amma a nan shafa'a ce ta wanda yake sama zuwa ga wanda yake ƙasa kai yanzu in kai wannan shafa'ar ba tafaddul bane ka gane wannan umarni ne akwai kuma wanda shi za a nemi shafa'ar agunsa shine sama wanda zai nemi shafa'ar ƙasa yake kamar wani makusancin gwamna ko wani makusancin shugaban ƙasa ko mai martaba sarki ka nemi wani abu ka ce a roƙa maka gurin to kaga anan shi wanda zai za a roƙa za a roƙa a wajensa sama yake amma shi ubangiji subhanahu wataala shafa'ar sa da yake bayarwa shine mai abin kuma shi ya bayar an gane an gane bambancin shine mai abin shi ya bayar yace ga wanda nake so ka ka nema wa shafa'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa shafa'a akwai shafa'ar da babu wanda zai yi ta annabawa suna shafa'a mala'iku suna shafa'a salihai mutanen kwarai na kirki suna shafa'a shi kansa rabbul izzati yana shafa'a amma akwai shafa'ar da annabi kadai yake yin ta shi kadai aka ware ma wannan shafa'a akwai shafa'atul uzma shafa'ar da kowa zai buƙaci taimakonsa lokacin da aka taru aka yi dandazo a filin mahshar ana jiran hisabi Allah ya kusanto da rana daidai da kwakwalen mutane kwakwalen suna zaɓaɓɓaka suna raɓaɓɓaka suna tafasa saboda zafin rana wani gumi ya zo masa daidai abin da idan sawunsa wani ya zo daidai ƙorinsa wani ya zo daidai gwiwarsa wani ya zo daidai kwankwasansa wani daidai ƙirjinsa wani ma yana neman shanye shi saboda ka a lokacin kowa so yake yi a yi hisabi koma ina zai tafi-tafi a dai bar wannan wurin to a lokacin ne za a garzaya wurin annabi adam ya ce ba zai iya ba a garzaya wurin annabi ibrahim nuhu ya ce ba zai iya ba a je wurin annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba a je wurin annabi musa ya ce ba zai iya ba a je wurin annabi musa a isa ya ce ba zai iya ba a zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ya ce ana laha ana laha matsayin nawa ne matsayin nawa ne to a lokacin zai je ya faɗi ƙarƙashin al'arshi ya sujjada a ce da shi irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa daga kanka ka tambaya a baka ka nemi ceto a maka tunan ne Allah subhanahu wata'ala zai kinsa masa hanyoyin yaban Allah subhanahu wata'ala da ainihin kamba ma ubangiji wanda ba a taɓa yi ma wani buɗe irinsa ba saboda ka yabi Allah yabi Allah sannan ya roƙi Allah subhanahu wata'ala shafa'a Allah ce an baka ce ya ubangiji ummati ummati ummati ummati ummati ummati ya rab ummati ummati Allah ce to ka kwashi waɗanda za su shiga aljanna bai gaira hisab ku tafi Allah ka sa muna cikin su saura kaga ceto na farko shine ceton da za a yi wa kowa da kowa ita ce shafa'atul uzma shine al-maqamul mahmud ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ranar da Allah zai tashe shi a wani matsayi da kowa sai ya yaba masa da masoyi da maki da kafiri da mumini shine al-maqamul mahmud shine wannan shafa'al uzma annabi kadai yake banta da ita sannan da lokacin da zai kwashi wasu a shiga aljanna bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba a ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ka shiga da su min albabil ayman ta kofar dama na aljanna sannan wa kullu wa hum shuraka'u fi ma siwa sannan sauran kofofin ma suna da tarayya suna da kama wato kaso a ciki su shiga ta kofar dama sannan sauran kofofin ma su shiga tare da mutane ta ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yace tsakanin ɓarin ƙofa da ɓarinta ƙofa an sani tana ɓari biyu ɓari da ɓari misra da misra kama bai na makkata wa himyar au kama bai na makkata wa busra kamar tsakanin makka ta zara tsakanin makka da sana'a babban birnin yaman ko kuma wani gari a cikin dimas cikin sham da ake kira busra girmanta to wannan ceto ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da shi sannan da ceton da zai yi a buɗe gidan aljanna mumine su shiga bayan an gama hisabi an ƙetare siradi an zo za a shiga aljanna sai a gidan aljanna a rufe ba wanda zai ya isa yi magana a buɗe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo khazinul janna ya ce man anta kai kuma waye ya ce ana muhammad ne ne muhammad ya ce bika umirtu an la aftaha li ahadin kai kadai aka ce in bude ka in bude wani to shi ne za a bude sannan kuma mummune su samu shi shiga wannan shi ma ceto ne da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake banta da shi to waɗannan shafa'at ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi baya kuma ga sauran ceto na wanda suka yi kaba'ira suka yi manya-manyan laifuka suka cancanci wuta a wani dalili saboda wani sababi annabi ya karbi cetonsu ba za su shiga wutar mustafa aljanna ga su sun yi laifi ya kamata su tafi wuta amma an dakatar da su annabi ya cece su wasu suka ce ashabul a'rafi وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون waɗannan ashabul araf a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai musu ceto su shiga aljanna sannan da waɗanda suka riga suka shiga wuta sun yi aikin kaba'ira annabi ya nemi alfarma a fito da su shine ma'anar shafa'ati li ahli al-kaba'iri yawm al-qiyamati haqqun nabi ce ceto na ga masu kaba'ira ranar gobe kiyama gaskiya ne akwai waɗanda suke ƙaryata ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kamar utazilawa sun cewa babu ceto annabi zai iya ceton kowa ba ballantana sauran annabawa ballantana kuma sauran salihai to kaga duk wanda ya yarda da wannan aqida ya haramta wa kansa cetan eh wanda ya nuna bai ba ma cetan bai yarda ba to kuma zai zo ya shiga cetan annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi don mu tsaya anan amma dai bamu gama maganar ba insha Allah za mu ci gaba a karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu nada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi